الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المقبول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu da kitabun sahih bukhari muna fata Allah ya zama baka da abin da za mu saurara Allah ya zama baka da abin da za mu karanta Allah ya sa abin da za mu karanta da saurara ya zama sanadi tsira ga yau duniya da lahira alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna cikin kitabul janaiz littafin da ke magana a kan hukuncin janaza abin da ya shafi babati abin da ya shafi likafani wankan mamaci rufe shi yi mai zalla da duk abin da yake da alaka da wannan to ciki miki don haka mun kwana a cikin babi mun kai karshen sa ba akwai hadisi ɗaya da ya rage a babin shine babu likafani fil qamis alladhi يكف أو لا يكف ومن أفدين بغير قميص باب da ke magana a kan watan yin linkafani cikin riga wadda take mai ɗinkinkin gefe da gefe ko kuma a'a wadda ba ta da ɗinki tsaga ce kawai aka yi da ma wanda aka yi wa linkafani babu riga da baki ɗaya saboda haka za mu na cikin wannan babin ne za mu ci gaba insha Allah
حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفخ فيه من ريئه وألبسه قميصه
حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينه عن امر سمع جابرا رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم عبد الله بن عبي بعدما دفن فاخرجه فنفخ فيه من ريحه والبسه قميصا ولم يسير مالك بن اسماعيل يا رمز الدمجي مولى البخاري قال يجي حدثنا ابن عيينة يجي سفيان بن عيينة يا رمز الدم الأمري يقوم سفيان بن عيينة يا كرباء الأمر الدينار شيء أمري شيء كم أمر يجي سمع جابر يا جابر عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال يا شيء أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله بن أبي yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo Abdullah ibn Ubay ba'da ma dukina bayan rufe shi bayan mutu an rufe shi fa akhrajahu manzo Allah yace a fito da shi yace a fito da shi fa la faqa fihi min riqihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mai tufi da yawunsa wa albasahu qamisahu kuma zalla tufatar da shi qamisahu gassa ta jikinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam in an lura wannan riwaya da hikimar da ke cikin sama abdullahi ibn ubayy yana ra'sul munafiqina azalla sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tabbata da shi da rigar shi wanda ya karanta da makarimun akhlaqi da mai sallallahu alaihi wasallam wanda muka yi satin da ya wuce hikimomin da ke ciki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da shi tare da yasa kaga wannan karantarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake akan yake da awon bin tafakin musamman masu da'awa kada ka zama kai kullum tashi hankali da kin jama'a shi da ne kake karantarwa manzo Allah ba kai karanta da haka ya san Abdullahi bin Ubay bai san shi wannan ba shakka bace ba mamare bane manzo Allah na sanar da haka amma saboda ya karanta da makarimul akhlaqi har ibn ubayyin da bai son shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi da riga a sa mashi kada da yake sannan tausan annabi sallallahu alaihi wasallam ga harinta masallan mai tausai ne ga harinta shi dan an yi mashi tun da duk abin da Abdullahi bin Ubayy ya mishi mun dai ji Abdullahi bin Ubayy ya yi abubuwa da yawa wanda Al-Qur'ani ma ne ke faɗi ba hadisi ba wai duk sahabi ba ya ce ba Al-Qur'ani ne ke sauka da irin kullum makirci da sharri wanda Abdullahi bin Ubayy ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam in zul irra ja'ala ila al-madinati la yukhrijanna al-'azm min al-abad in muka ta sa ta yi wuce ko sannan ya gamce wajen sulusin yakin Uhud don a samu karaya don a samu rushewa yakin yayi wannan ya samu tsoro duk ya gama wannan amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanin amma kuma yake bin shi da hannu shi ta annabi sallallahu ta'ala sallam in ta tashi ce abdullahi bin ubayy ma ya ga shi wannan tsananin tausayi da jin da haka ake so kar ka zama kai kullun ja da turawa zuwa ku shine manzo kana mai da'awa ja da turawa wuta zuwa ga zuwa ga abin da abin da awar kake karanta wa kenan a Allah sallallahu ta'ala sallam ya shi wa wa yassiru ولا تؤثروا وبشروا ولا تنفروا وثم مشاعر فما استدعى الكذبة وما سكار أبوه لذا تقول متدين كدراما تو إن أن لوردين زاء أغني وايا بلوك إن أن لورد ذكا أكان كراتون ساتن دي غبات الهيو ريا بلوك شيء تفرقوا دي رواية واكدي واكدي wadda ita imam bukhari ba ya kawo ta bane cikin sura bukhari a abin dil ai ya kawo kuma mun ambaci su sati da gabata wajibi ya ce lokacin da Abdullahi bin Ubay ya rashin lafiya ba zan na je gani shi lokacin yake ce mata uka da ka je gani na sha faɗa maka kai da mutum watan yahudu da mutum yahudu ka je da haka kai da yahudu ka je da haka kai da yahudu to shi ne dai yake cewa to ya rasulullah ai dai mun ba da shi ga tana ta to ba da shi ga tana wanda nake so ka halarci lokacin da ai wanka sannan kai man sallah kuma ka ba da tufafi rigar ka ta cikin ka ya rasulullah a samu eh kuma kai man karima man gafa karima man gafara amma ka ji duk wannan la da yarda da shi saboda kiyayya da manzon shi ne girman kiyayya ga Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai musama Allah zai musama shi ya kawo to abin da yasa na kawo wannan za a ganin sai aka ce manzon Allah ya ba shi riga kaga manzon Allah ya ba shi riga kenan tun kafin ya wata fa'a to kuma sai karatun satin da gabata aka ce abdullahi dan abdullahi ubayyin ya ji wajen da sassu ya roƙi manzan da sassu ya ba shi ga riwayar abdullahi umar ce riwayar abdullahi umar ce ya ce abdullahi abdullahi ibn ubayyin ya roƙi manzan da ba shi riga ya ba ba shi littafin manzan da ya ba shi kada abdullahi ba wacce riwayar kuma ya ba abdullahi ibn ubayyin to nan kuma sai ta ce kai tsaye manzala sassalar da ya je kabarin ya so a rufe shi ya fito da shi ya yi mai tofi da yawonsa wa albasa ko kanisa mai tubatar da shi rigarsa za ka za a haɗa tsakanin waɗanda riwayoyi guda uku can manzala ya ba shi yana da rai nan ɗansa ya ba ya tubatar da shi nan kuma manzala zai tubatar da shi da kai shi to da haka malamai suka ce amsa zai iya yiwuwa ita dai wannan riwaya guda biyu bukhari ya kawo ta ɗaya satin da ya gabata muka kawo ta ta abdullahi bin umar cewa abdullahi da abdullahi bin ubay ya roƙi riga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mamashi da kai bai bashi to kaga da ita da wannan da muka karanta ta yau ta jabir bin abdullahi da asari cewa manzo Allah ya tabbatar da shi yace watan huskar jam'i a tsakanin wannan zai iya yi wa hadisin Abdullahi bin Umar da ya ce ba a dawo ba a dawo sai ya bashi kaga hadisin abdullahi ibn umar kenan fa ka wasu ba ne sai yi wa fa a dawo ba ya danka mishi ba ya karba mishi kana so a bashi to shi kenan ba da za a bashi kaga yanzu kamar an bashi an karba za a bashi don haka kamar an bashi wasu ka ce haka din ne ibn al-jawzi yace zai iya yiwa ba za Allah ya bashi rigar wannan ya ba amai rigar ita ce ke da mukabaka da tarjama kuma da ya je ya tadda an rufe shi domin sun ji nauyin kasu su matsa ma gaskiya sallar saboda sun san yadda ya rage sun tsakani sun san ba da kirki ba ne don haka su kansu suna ji da cikinsu watan ba su da gamsuwa wata ilimin zaɓar da kuma kasu su faɗa mai suna jin nauyi su ga irin wanda wanda ya manzo Allah irin haka kuma shi ake faɗa manzo Allah sai ya zo bin sallah haka sai suka ba abin da ya kawai shiru suka ga manzo Allah bai zo ba suka ci gaba suka yi mai komi da komi suka je suka rufe shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabo to shine sai ya fito da shi ya ci a fito da shi aka fito da shi ya mai tofi sannan kuma ya gabatar da shi riga ibn tazidi ya ce tana yawa wannan ta biyu ce waccan ta cika alkawari ce wannan kuma ta biyu ce duka don yi samun albarka amma saboda ya kama ce ba albarka ba zai samu isa albarka za ka maza Allah sassan da ce to ba rigar ba ta ba ta ba ta amfani da shi da kowa ba za ka ya kuma aikar da maza ba ya ba shi ba don kata ya amfani da shi a shi kwaɗayensa da sonsa da amana da shi amma kuma tun da ya keci sharhi ko mazalar ya so irin inna ka la tahdi man ahbabta inna ka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha da haka ba za ta amfana da shi ba wasu kuma suka ce wataƙila ya tubatar da shi ne kan ya san Allah ya tsar da shi ne ganin ba ta amfana da shi saboda ya mutu yana kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji to yanzu ne kada mu manta dalilin da yasa waton Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi cewa yake kafani da riga ko kaka ko riga da ba kaka ba ma'ana da aka dunki gefe da gefe ta shine dalilin da Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi da kashin wannan tarjuma to sannan kuma wannan hadisi yana karantar da abubuwa da yawa yana karantar da abubuwa da yawa daga ciki shine fito da fito da mamaci bayan an rufe shi mini matsayin wannan fito da mamaci bayan an rufe shi kai da ma ɗauko shi daga wani gari a kai shi wani gari mini matsayin shi mutum ya rufe wani gari ana kushe da wani gari a kai shi wani gari da ya matsayin shari'a a kan wannan sannan an rufe shi a tono shi me matsayin wannan a shari'a to wannan malamai na da maganganu wadon da yawa don haka amma daga ciki wannan hadisi ya tabbatar da halaccin a ya fito da mamaci daga kamar shi saboda wata maslaha saboda wata maslaha don ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da abdullahi da ubayy ya mai tofi bayan ya mai tofi sannan kuma ya gabatar da shi riga to saboda haka ibn qasim ya ce wannan hujja ce ta iya fito da ibn qasim daga cikin manyan manyan malaman malikiya ya ce a iya fito da mamaci in ba a mai sallah ba domin sallah ta fi muhimmanci ta muhimmanci to a rufe shi ba a mai sallah ba a fito da shi matukar dai ba a tsoron ya jirgita amma in ana tunanin ya jirgita ya fara waye ya fara jirgita za ka ba ba sa faɗin kowa ne ko su da ya tafiya ya canza wannan canzawa wanda wasu kan yi to matukar ba a tsoron ya yi za a iya ciro shi an san irin auren da zai iya jirgita kuma an san irin auren da ba zai jirgita ba lokacin to in su ne sai a yi akari da wannan amma ibn wahalin da cikin mai bayan ba na malikiya ya ce in dai an daidaita kasa an minne an daidaita kasa an watsa to wannan ba a yi da shi ko kaɗan ba a yau da shi lokacin za a yi da shi ya wuce ya yi mai ya alaizi ya ci kashaf ya ce da za an watsa ƙasa kan shi lokacin da za a yi da shi ya wuce kawai sai dai a bai sallah akan kawai mana wanda aka rufe ba a bai sallah ba to in dai an rufe an mai da ƙasar ba a to shi sai dai a bai sallah yana cikin kawai sai dai a bai sallah yana cikin kawai haka ma suka ce da za a sanya shi a cikin kabarin shi amma ba a killa ya kalla ba to yaya za a yi za a ciro shi a juyar da shi zuwa ga alƙibla ko ba za a ciro shi ba ko kuma tsagin jiki na dama ake kwantar da mamaci to sai aka saba shi suna ta zama da a kwantar da shi tsagin jikin shi na dama ya taushe dama ko ya fuskanci alƙibla to sai zan a tsagin jikin shi na hagu aka kwantar da shi ko da aka lafi lafi a matsayin jikin shi na hagu don zai iya yiwa to yanzu ya za a yi ko kuma aka sanya kan shi wurin kawaku kai wurin kai sai aka saba sai aka sa shi wajen kawaku to amma an watsa ƙasa ma'ana an rufe shi ta an zuwa ƙasa aka ce da yi wasu abu da ba za a tone ba a fito da shi da a daidaita da shi da kibla eh wasu suka ce da zarar tubalin nan saboda waɗanda za su shakku da lahadu to lahadu din nan an kwarkware ban gabas din nan an swakaɗa shi ya kalli gabas to nan an daddace da tubalin nan lahadin to zarar ka kafa su ko ba a zuwa wannan kasar ba shi kenan lokacin za a ciro shi watan yayi amma suka ce an sa labin din amma ba a zuwa kasa ba ana iya ciro shi kaga shi ba akwai sabani to sannan kuma cira to da mamaci daga wani gari a kai shi zuwa wani gari me matsayin shi wani suka ce halal ne kwarai da gaske domin ga sa'adun abu ba fasir da sa'idu muzai al-ansari sun yi fati a aqiq amma kuma aka cira da su zuwa madina duk da yadda sun ce ta madina matsayin sa na daban ne matsayin sa na daban ne neman albarkar ta sassa in an rasu wani wurin za a zo masa shi ko suka ce a wannan shagar ne halacci ne mutlaki ma'ana ami ya game da zuwa madina ko zuwa wani garin da ba madina ba wasu suka ce idan ne bai kai masafatul kasri ba ana iya ɗauko shi daga wani gari zuwa wani gari bai kai masafatul kasri ba wasu ka ce ku ya kai masarautar ƙasar za a yi mu ba kakanci wasu sun yi maganganu da yawa cewa ma'azin jabal ya tono matarsa bayan an rufe ta ya canza mata kabari ba ga na daga dalilai na cewa a yi canza kabari ko a ɗauka gawa daga wani gari a tafi wani gari a rufe ta duk wannan hadisin ya karantar da wannan kamar muta'alliqan amara da ke da alaka ne shi ka gaba an rufe aka tsoro aka ciro shi shi Allah ne bayyana eh amma magana da wani gari a magana hukuncin dauka daga wani gari zuwa wani gari kamar yana da amma shi hukunci ilahi babu kafani da gairi kamisi wannan babu yana magana kan yin likafani ba da kamisin riga ba ya zama likafanin ne amma daga ciki ba riga cikin lisanin tufafin da aka yi mishi na likafani ba riga ciki
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قرن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أصواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا إمامة
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن هشام عن أروى أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ثلاثة أسواب سحول كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة يكتش ولا عمامة ولا إمامة حدثنا أبو نعيم يجي أبو نعيم في إمام البخاري يجي هذا صدق شيني الفضل بن بكير قال يجي حدثنا سفيان يجي سفيان الثوري يا من صدقوا shi kuma yace an hisham ya karbo daga hisham ibn urwa an urwa shi kuma ya karbo daga shi ummu min aisha radiyallahu ta'ala anha قالت أبن أم من عائشة تجيب كفين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ثلاثة أسواق فظل صلى الله تعالى عليه وسلم أمي لكفني تكل لكفني أكو لكفني أكو معنا pieces uku kida uku da kaza da kaza da kaza kamar zikirar lissafin kayan da ce babbar riga da yan ciki da wando kaga dole nan kowanne sauƙi kowanne sauƙi kowanne sauƙi ko to haka aka yi wa manzala sallallahu ta'ala alaihi wasallam likafani fi talafati aswad a cikin tufafi uku sahulin in an tuna dai ya gabata bayanin tahdidin wannan kalmar da sahulin ko suhulin in an ce sahulin duk farin tufafi ana kiran shi sahul sahul farin tufafi kursuhin kuma na auduga cotton auduga ce tufafin auduga kuma farin tufafin amma suhulin suhuliya kenan sai a ce sahuliya ko suhuliya ya ce suhuliya mansubun ila qaryatin fil yamani tusamma suhul wata alkarya ce a yaman suna suna saka tufafi suna yin tufafi suna saka tufafi farare don haka wannan tufafi a tashi a dangana shi zuwa gare kamar da misali a ce dan kuntuwa eh kamar yaƙi dan kuntuwa ba su kuma suke cewa suhuliyya wani gari ne can a ƙasar yaman sun share da yin tufafi ne imam lura a hotel baya ya ce yamaniya yamaniya suhuliyya amma fa laisa fiha qamisun cikin tufafin na uku da aka yi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama din kafani da su babu riga wala amama kuma babu rawani ciki to kaga wannan muqabaka shi da tarjama cewa al-kafanu bi yawm qamis ashe ana yin likafani ba riga ana yin likafani ba riga wala amama kuma babu rawani ashe ana likafani ba rawani to
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام حدثني علي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أصواب ليس فيها قميص ولا إمامة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أصواب ليس فيها قميص ولا إمامة ولا إمامة يجي حدثنا مسدد مسدد ابن مسرقة يا رسول الإمام البخاري قال حدثنا يحيى يجي يحيى يا رسول يحيى بن سعيد القطان ولذلك يحيى ينسى كما يتمكشف إسناد يا رب akwai yahya ibn bukair yahya ibn sa'id al-qattan akwai kuma yahya ne da yawa ta ga ce yahya nan dai bai ibham shi da riko ne hakan ai yahya ne shine yahya ibn sa'id al-qattan an hisham ya karbo daga hisham ibn urwa qala ce haddathani abi babana ya mutu a ga can yace an urwa an hisham al-urwa kaga hishamu ya karko daga baban shi urutun zubair nan kuma shi hishamun ne ke cewa haddasani ali baba na ya zanta da ni amma bai rasu ba mun ba kaga urutun zubair da ne an aisha ya karko daga mummina aisha radiyallahu ta'ala anha da Allah tabbata gare ta anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sanin dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kufina amma salik kafani fi thalathati aswabin a cikin tufafi uku laisa fiha qamisun wala imam amma hukunan duka ba riga ciki ba rawar ciki ba riga ciki ba rawar ciki amma akwai izari ciki kyautu da aka ɗarwa sannan kuma akwai watan wanda riba ba tare akwai riba ba tare a wannan riba ya kyauta domin akwai sabani ko sun ce tufafi biyar ne a kan maza Allah sallallahu yin kafari da su da izaru da ridaru da kamisu ko da imama da littafa wasu ka ce a babu imama da akwai da imama ta wasu ka ce babu kamisu amma akwai da imama ta to
babu kafani bila imamati babu likafani bila imamatin wannan babu ke nan yana magana akan hukuncin likafani babu ramani sai wannan bayani an san shi tun a wancan hadisi ko to menene hikimar kuma waro shi ai na sarrafa malamai suka ce babu wani iya binciken su ba su gano wani abu ba illa yalwar riwayat imam bukhari ke da ita in kana da yalwa sai kai gobe eh ƴaƴanka su uku ne duk kana iya haɗe su ɗaki guda wancan ga gajiya sai wancan ga gajiya sai wancan ga gajiya shi amma ɗaki guda su amma in kana da yalwa wuri da da wadata sai ka ce to kuwa ka mai ɗaki shida ka mai ɗaki to shi ne yana da yalwar mai baya shi kuma bukari kaga in ka lura wannan babul kafani bila imama shi ne hadisin da ibn ulul aisha amma ta kan waye waye ce shi ya nufi ta kan isma'ilu wancan da ya gabata ya nufi shi ta kan musaddad ibn musaddad na sama da shi ya nufi shi ta kan abu nu'ayn to kaga yana da yalwar riwaya hadisi ɗaya sai da ya nufi shi daga mallami sama da biyar to za ka iya sai ka ga ya gugunta ya rarraba kowace mas'ala ya masa tarjamar ta daban don yana da yalwar riwaya wannan tarjamar to riwayar ismailu ko zan bata wannan tarjamar zan ba ta riwayar musaddis wannan tarjamar zan ba ta riwaya abu nu'ayn za ka sai karkasa kawai amma dukkan su hadisi guda biyar karantar da yadda ka bani ba da yadda ka bani ba da to ita ce wakilan riwaya da kuma bambanci na alfafi watakila wata riwaya ta dan ƙara wani abun da wata riwaya ba ta da shi ko da da fi ɗaya ne kamar a ce yamaniya fi afwabin yamaniya fi salafati afwabin yamaniya akwai riwaya da ke da yamaniya ta karfin nan kautu yamaniya to nan lafazin yamaniya yana iya sa ya kawo shi mai tarjama shi daban a dalilin shi sai ke kiro tarjama daban saboda riwaya ta barbanta da wancan
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن قره عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اصواب بيض سهوليه ليس فيها قميص ولا امامه.
وكاشف كاغا يجي حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب دين صحولية ليس فيها قميص ولا إمامة wannan hadisi Ismail ya zantar da mu sannan shi kuma Ismail ya ce haddasa Malik yace imam malik ya zantar da ni a hisham ibn urwa ya karbo daga hisham ibn urwa an abihi hisham ya karbo daga baban shi rutu ibn zubair an aisha shi kuma ya karbo daga ummul mu'minin aisha shi urwa radiyallahu ta'ala an hada Allah tabbata gare ta أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أبواب أني من الكفن أشكين تفاتي أكو cikin tufafi uku bidin saholiya kaga bidin kaga can ba bidin ya ce bi talakati aswabin sahulin kursudin kaga nan ba kursudin amma akwai bidin can akwai kursudin amma ba bidin kaga mabincin alfazu kenan to shi ma na iya sa duk a kawai ma ne masu da bambanci alfusan ya ce bidin farfaro ne farare ne saholiya saka sahol kurma saholiya farare ne farare kas duk tufafi bari aka ce shi sahol ko kuma saholiya waɗanda aka saka a garin sahol can wani gari ne a yamma laisa biha qamisun هذا مهد الشاهد مطابقة الحديث بالترجمة شين ليس فيها قميص ولا إمامة ولا إمامة أما cikin tufafin da uku babu riga ba rawani to ba rawani din shi ne dalilin ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan tarjama ta babu kafani bila imama to باب باب الكفن من جميع المال باب تقديرها باب مكما إضافة يمنا يجي باب الكفن من جميع المال wanda babi na magana akan likafani daga rasulullah da ake yin shi ba maganar a tsaya a gani sulusun dukiyar da ya bari ba a darbar asibali ka san yanzu mutum ce ba wasiya ya ce aimawa da kaza a gina masallaci a gina makaranta a yi kaza cikin dukiya da dole da sunan su wasiyoyi to wasiya dukkan cikin haka ta kanta wuce sulus ba ta wuce sulusi sai in magana sun jaza sun halatta ba to shi maganar likafani ba irin wani ba maganar likafani mai ra'asul mali ne ba maganar nawa zai ci ba nawa a alaƙa ta yi da duke da moci ya bari in duk gaba ɗaya ne kafanin zai cinye abin da ya bari shi ke in kuma duk abin da ya bari likafani zai ci rabi shi ke nan shi dai ba a la'akari ba maganar sulusi ba ne a annar rasul mali daga rasul mali don haka sai ce min jami'il mali in za a yi daga jami'il mali ne daga rasul mali a fahimta ba daga sulusi ba ko da wata sulusi ne wasu ce min da milmani shi yake fara fitowa kayan gobe shi yake fara fitowa kayan gobe kuma babu la'akari da nawa ya ci nawa ya ɗauka dangane da sauran dukiya babu la'akari da wani
ومن قال عطاؤون والزهري وعمرو بن دينار وقتاده وقال وقال عمرو بن دينار انا حملوك من جميع المال وقال ابراهيم يبدا بالكفن ثم بالدين ثم بالوصيه وقال سفيان البر القبر والغسل هو من الكفن وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتاده وهذا مغنى دائما البخاري الكفن من جميع المال لكفل ألا يجي ألا فتد شيء لك رأس المال كل تولى مجال سيما البخاري يوم قال أطاعه دشين أطاع بن أبي رباح يتجه رأي أطاع بن أبي رباح مذهب أطاع بن أبي رباح شين أبن أبو أطاع بن أبي رباح يتجه أكيد تولى هذا مجال سوى وبه قال da shi Allahu Abi Rabani ya faɗa haka ya ce an gane to haka ya ce ina islami Taliban Bukhari ya ce haka Allahu Abi Rabani ya ce amma wani islami waye waye sanar da shi haka shi ma sanar da shi haka harkan Allahu Abi Rabani kaga ya yi miki ne yake aiki abin inda ke da yake ko ana caza a bincika ajiya wasu shi yake ya tunanin shi yake don haka ya ce al-imamu jarimi ya yi waslin wannan hanya ta kan abdullah ibn mubarak ta kan abdulmalik ibn abdulaziz ibn juwayjin anhu daga shi a tsawon rabiyar balibi me yace qala alhanu wal kafanu min rasul bali alhanu wal kafanu min rasul bali kaji abin da abdullah a shi a tsawon rabiyar bali din ya faɗa والزهري وبه قال الزهري شيما هذا يظن تعليقا mun san bai koma al-imam darimi mai bincike in yana so ya gano isnadin wannan magana ta azabul abiyar bayan cewa al-kafanu bir ra's al-mali to ya koma sunan nadarimi in ya koma sunan nadarimi zai ga isnadin wannan magana har kan azabul to was-zuhri wa bihi qala az-zuhri haka ma adabi da akan wa bihi qala azabul sai ce was-zuhri shi ma bihi qala az-zuhri kuma da shi ne zuhri muhammadu bin muslim bin shamar az-zuhri ya faɗa cewa al-kafar na rasulullahi to wannan ina wato isnadin shi sai ce wa masala qawluhu abdur razzaq abdur razzaq a musannaf ya yi wasu wannan magana ma'ana ya kawo isnadi tiriyan tiriyan har kan zuhuri cewa alkafan rasulani alkafan rasulani to sannan ya ce wa amurin dinari shi wa amurin dinari shi ma sai sake waro shi shi ma wa amurin dinari din watan abdurrazzak a musamman shi ma ya wasu da shi abdurrazzak a musamman ya wasu da shi wa katada hakanan katada shi ma ya faɗi cewa al-kafalu min jami'il mali ma la yaru asbari to shi ma watan zalimi ya wasu kansa abdul bakar ne kusanci ya wasu kansa wa qala amru dinarin an amru dinarin yace al-halu min jami'il mali to kaga yanzu nan al-halu min jami'il mali abin da ya sa uwa rushi daban ai ka san can ya ce wa bihi qala ata'u al-zuhri wa amrun dinari kai ka ga mun san amrun dinari yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa al-kafan likafani na rasul mali dan kai tsaye kan dukiya ka san da shi ba na kai da wani sosai ko nuski ko kara to wannan magana sai kawo ai yana ma da wata mai irin ta cewa al-halu min jami'il mali haka na ma tunanin za a sha mamace shi ma a saya daga dukiyarsa idan ba wanda zai bayar kuma shi ma nan da mai ilmani ba na rawa su bani to wa qala ibrahim ibrahim an-nakhai shi ma ka wannan yubdaku abinda ibrahim an-nakhai yace yubdaku bil kafani ana fara da kafani summa bid dayn sannan abinda zai biyo bayan likafani a muhimmanci biyan bashi da mamaci sun mabi wasiya sannan awai goma wasiya kaga watan tiriyar tiriyar ne ma'ana da tarfi na farko dai da kabar na biyu bashi na uku wasiya ita wasiya ba bane domin alwashi ne sai wani alwashi ne kai a to ga alwashi kai ana magana alwashi ne kai ga Allah ake binka hakkin wasu kanka za ka fara ba ka da wannan kayan to ka koma su yanzu kana iya kyauta kana iya komi kana iya duk abin da kace in dai bai mutu su ba to amma ba ka sauke nauyi ba kuma ka ce za ka yi wani abu wanda yake na ko burbi ba ko da bai kuma da wannan kaga ba zai ba to saboda haka sai a gabatar da shi har ba ku da da yake ba da wasiyyatin ko gado ba gado ba da wasiyyatin sauke من بعد وصية توصون بها أو دين أو دين أما nan malaman tasiri suka ce audain da ake magana shi dan yana da mutum balle ne don haka ma sai aka ga ba bukatar ko aka ba da shi ko aka ba da shi an dai san bai yiwa ana bin mutum bashi ko a yankyauta ana bin mutum bashi a yankyauta za ka sai ce wani babu bukata ko da aka gabata aka kawo shi kashi ba a da wasiyya ce au da yi sai ana ganin kamar wasiyya ta fi dainin ƙarfi a ba ka wani to فقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن سفيان الثوري قال يجي أجر القبر لا دجن قبري كما يزن سيدا سنة كسد babu masu zuwa su gina saboda Allah don neman lada a sai an biya su su aiki suke nan kamar yadda kasashen kudu da sauransu su wannan ne da kasan mesin za ka ɗauko ka ba shi aiki kana da watan aiki na ƙasa ko na kankare ko na kaza ka ɗauko shi ka biya shi ne kasa aiki suke nan to haka su ma akwai masu aikin su kawai su gina kabari a biya su gina kabari to in ya zan irin wannan kasar shari'a ba ruwanta ya gina kabari a biya shi ba laifi halal ne ya gina a biya shi za ka shari'a ta ma tsari da wannan magana yanzu ana magana a kan shi yan uwan mace in ya zama da cewa inda sai an biya ne kuma ba wani wanda ya ɗauki nauyin ya biya to a biya mace ya ce kuma mai ba a ba maganar ginan nan za ta ci kaza ni aka alaka kaza da abin da ya bari ya kai tulsi ya wuce tulsi wanda ba a kuma wannan la'akari akwai bai basu imani shi ne min jami'in imani shi ne su gano na kuwa yana ce ajiyar kabri wal ghasli huwa min al kabar sai da ya ce min imani to shi ma ajiyar kabri wal ghasli da ladayi mai wanka ladayi mai wanka min al kabar din yana cikin min kabar ma'ana min ra'asul mali daga ra'asul mali ko min jami'in imani حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سعد عن ابيه قال اوتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بالعام فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه الا مدته وقتل حمزه او رجل اخر خير مني ولم يوجد له ما يكفر فيه إلا قدرته لقد خشيت أن يكون قد أجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي
حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد سعد عن سعد عن ابيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة لقد خشيت أن تكون قد أجل قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي wata hadisi ka fi shiga kaga ce qala sufyan kaga babu sunani to shi ma dai Abdul Razzaq a musannaf yayi waslin sa Imam Bukhari ya haddathana Ahmad ibn Muhammad al-Makki Ahmad ibn Muhammad al-Makki ya zantar da Bukhari ya haddathana Ibrahim ibn Sa'ad yace Ibrahim ibn Sa'ad ya zantar da mu an Sa'd ya karbo daga Sa'd ibn Abi Waqqas al-Amin ya karbo daga baban shi ya karbo daga baban shi shi shi ne sa'ad ibn ibrahim ibrahim ibn sa'ad ibn ibrahim ana abi wa qala yace qala yace uti abdurrahman ibn auf an zo abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu an zo abdurrahman ibn auf ne dala ta gare shi wata rana bi da amiji da abincinsa ya yi azumi ne sai aka kawo mishi abin buɗe baki kayayyaki kala-kala ya ga abinci mai daɗi na kasaita na jin daɗi na alfarma wanda ya sarki wannan magana sai ta bugi wannan abincin da ya gani sai ya bugi zuce shi sai ya ce faɓare ce kutila musu abubuwan umairu ce Allah akbar ya ce musu abubuwan umairu ba kashe shi ya yi shahada wa kana khairan min yatim yatim amma fa lam yujad lahu ma yukaffanu fi illa rawda ko da kuma ga Allah bai da abin da za a bai da kafani in ba barko ne ba da yi bukati ci shi Allah kafani ne amma mu ga wannan cikin dukiya wannan tausha wata in ji Abdullahi ji Abdurrahman al-Awdi zai faɗa can gaba shi ga saboda shi Abdurrahman al-Awdi da yau fati mata ce kadai da muka yi lissafi na jin kamar azumi uku ne da gabata sumunin da aka raba wa mata ita kadai ta samu wajen miliyan tamanin mace guda ta samu miliyan tamanin na naira kuma su wajen hudu ne su hudu ne kaga sumunin su sai ce tamanin su hudu tamanin su hudu nawa kenan ɗari uku da shi miliyan ɗari uku da ishirin asumunin dukiyar abdurrahman da auro kaga saura kuma akwai saura su saboda haka yake cewa amma su musabu sun koma ga allah ba su da abin da za su za a yi su da kabali da sai rubuta musabu mai yana daga cikin manyan manyan sahabba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama qurashi ne abdani yana daga cikin manyan manyan sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi Madina ya karantar da su Qur'ani tun kafin hijira tun kafin hijira manzo Allah ya tura shi Madina ya karantar da su Al-Qur'ani kuma ya karantar da su addini malamin madina ne da maza Allah ya tura madina tun kan ya hijira shi musu arun da umairi shi ne farkon wanda ya jimma'a wasan a madina ga kafin a hijira farkon wanda ya sallaci jimma'a a madina kafin hijira a jahiliya mutum ne wanda yake da kasaita ya ce ga dukiya ga jin daɗi in zai sa tufafi in zai ci abinci abin hawa ne komai na alfarma ma da ya shigo musulunci daga baya kawai sai rayuwar ta canza sai ya zaɓi rayuwar ta kashe rayuwar ta kashe ba jin daɗi ba jin daɗi rayuwar ta zuhudu yana daga cikin waɗanda Allah sauran da Qur'ani a cikin su min al-mu'minin rijal sadaqu ma ahadullah alayhi minhum man qada nahbahu wa minhum man yantasir wa ma badalu tabdila musabun ubayyin yana cikin abdurrahman da aure ya ce ya rasu babu abin da za a mai da gabani illa mutattu sai ba goda kuma kana khairar miliyani to malamai suka ce cewar abdurrahman da aure wa kana khairar minni ya faɗa da babin tawakkul babin tawakkul amma fa kada a mance yana cikin asharul mubashshara waɗanda shidan nan waɗanda an faɗi sayyidina abubakar sayyidina umaru sayyidina usman sayyidina aliyu masu bi musu a daraja shidan nan da za su cika goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da aljanna ba su kada ba za su bishara da aljanna ba amma su suna da wannan matsayin su ne shidan cikon goma to waɗannan abu rahmanin aure yana cikin su amma ga shi yana cewa abu khairu minni kaga kinan koyaye da annabi sallallahu alaihi wasallam irin su la tukhayyiruni ala musa la tufaddiluni ala yunus ibn matta kada ku fitar da cikin sunnata tawaddudi ne yake yace amma ya babati bai bar komi ba abinda za a yi masa likabari illa murdatu sai bar ko daya wa kutila hamza an kashe hamza ibn abdul muttalib aw rajulun ko wani mutum akharu na daban khairun min diya hamza ya fi abdul muttalib babban manzo Allah dan uwan mahaifi Annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma dan uwan manzo Allah na jini dan uwan shi da shan nono dan su shan nono tare shi Hamza ibn Abdul Muttalib yace ba ko khairu minni yace ya fi amma fa lam yujad lahu ba a samu komai ba da za a mai kafani wato yukaffanu bi da za a mai kafani cikin shi illa burdatun sai barko daya shi ma barkon bai isa ba in an ja shi a rufe kawa sai kai ya in an ja a rufe kai sai kafa ta hito subhanallah laqad khashitu an takuna qad ujilat lana tayyibatuna fi hayatina ad-dunya thumma ja'ala yati yace ina tsoron kai ya zan ababen kyawawan ayyukan mu Allah ya biya mutum nan duniya eh don haka ya bungulo mana jin daɗi yace yana jin tsoro kai ya zantayi ba suna jin watan daɗaɗe ayyukan mu ne Allah tabaraka wa ta'ala saka mana da su ya gaggauto mu da suna a wannan rayuwa sai ka makuka a sai ma ba abinci sai ba abinci to da lokaci yayi akwai darussa da yawa a cikin wannan hadisi to amma tunda akwai irin shi gaba zai sake mai tashi insha Allah kuma ka tsare shi can gaba darussan da ke ciki sai a ainihin hidar saboda lokaci launin mawaka amma dai kada manta da mutabaka ta tarjama al-kafalu min jami'i mali ai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai tambaya ba ana bin ana bin mus'ab bashi ana bin mus'ab bashi ko ana bin hamza bashi a'a ba zalla bai tambaya ba kai tsaye wannan wannan abin da ya bari din a kasar sarka wannan barbon sarka ne yana cikin abin da ya bari ko wanda da akwai wani kafa ne shi wannan gane shi za'a to ba to haka tun da mazala bai tambaya ba wai suka ce na rura sai ba ne na rura sai ba ne kaga wata kila shi kaɗai wanda ya bari wannan barbon za ka ba a magana tun ya an laifa ina tarka ina abin da za a bari gado za ka alkafanu min jami'in mali ko alkafanu rasa mali wannan ya karantar da dai halaccin yin likabari guda inda lalura take alhamdulillah kuma idan sai an zo akwai bayan da suka shafi wannan hadisin insha Allah za mu sake shi cikin can gaba